ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna nawa ga watan muna ishirin daidai ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu ramadan wanda ba na muka fara a kusan azumi muka karanta abinda muka karanta muka ce da Allah ya kai mu faɗi kuma in azumi ya ƙara gabatowa za mu ɗora daga inda muka tsaya kuma ga shi Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi ya nuna mana faɗin ga mu bana za mu ci gaba da wannan karatu mun gode ma Allah subhanahu wata'ala wanda ya bamu damar cika wannan alkawari faslun mala yace wa tarawih sunna sallah asham sallah ce ta sunna wa filuha jama'atan afdal yinta a cikin jam'i ya fi lada ya fi falala muna ganewa ko anan mala ya kawo abubuwa guda biyu hukuncin sallah asham cewa sunna ce bana ba wajibi bace muna ganewa ko idan mutum yayi akwai lada in mutum ya bari ba ya da laifi kuma azumin ka na nan daren kawai sai dai ka bar ladarka wanda za ka samu a cikin wannan sallah ta dare wadda ake yi kai tsayen an kare sallar isha'i sa'an nan kuma mala ya kawo matsala ta biyu cewa yin ta a cikin jam'i ya fi falala. Kenan da mutum zai zaman shi gidan shi, nan ƙari sallar isha ya tafi gida ya abu shi, da zai samu lada. Sai dai kullum abu a yi shi a cikin jama'a ya fi falala ya fi lada da kai kai kadai. Amma in kai kai kadai za ka samu lada. Kuna ganewa ku? Za ka samu lada in kai kai kadai sai dai ladan jama'a ta yi ladan mutum guda ɗaya yawa shi ne kawai amma in kayi kai kaɗai kayi daidai muna ganewa ku babu lafiya ciki wa filu sahabati laha mashhurun aikin da sahabbai suka yi ga sallah ta tarawihi sanannen abu ne shahararre ne wa talaqqathu al-ummatu anhu kuma al'umma suka karɓo sallar tarawihi daga sahabbai mana sallar tarawih an yi ta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam so dai so biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ya sunnanta ya bari an mutane rana ta uku suka zo suka yi zanne suna jiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito bai hito ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na abin da yasa abin da yana ni hitawa saboda na ji tsoron ka a maida ta wajibi gare ku Gaba manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam. To daga nan ba ƙara yi ba sai dai sahabbai kowa ya tashi cikin masallaci ya bishi. Ko mutum biyu suna yin abu su, mutum biyu can mutum biyu can mutum ɗaya can cikin dai masallaci ga mutanen nan wawace kowa na yin tashi kamar yanda bayan sallar isha'i zaka ga mutane suna yin shafa'i da wutri. To a da can haka ake yi sai da Allah ya kawo zamanin sai namar sai namar ya ce bari ya tara mutane akan limami guda. kamar yadda wannan karatun da mun yi shi ba haka ne ko to saboda haka aikin sahabbai ga ainihi salatu tarawih aiki ne sananne ba wai boyayyen abu bane kuma al'umma sun karbo aikin wato sallar tarawih daga sahabbai khalafan ba da salafi yan baya bayan magabata muna ganewa ko ga magadin gadin kenan sahabbai sun bar matabi'ai tabi'ai suka bar matabi'u tabi'ina tabi'u tabi'ina suka bar mataba'u tabi'u tabi'ina haka har abin yayi so gare mu al'umma tana gadan al'umma al'umma tana gadan al'umma har muka samu kanmu yau a cikin wannan wato yanayi mu ma gashi muna yin ta duk shekara idan azumi yayi muna yin wannan sallah a cikin jami'i bayan sallar isha'i rawa abubakar mala ya ce abubakar ya ruwaito wanda ake ce ma abdulaziz an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda annahu sallallahu alaihi wasallam cewa lalle shi manzon allah kira da amincin allah su kara tabbata a gare shi kana yusalli fi shari ramadana ya kasance yana yin sallah a cikin watan ramadana ishirina raka'a raka'a ishirin yake muna ganewa ma'ana yana yin raka'a ishirin ba raka'a sha ɗaya ba ba sha uku ba ba goma ba raka'a ishirin yake yi sa'an nan a kawo shafa'i da wutiri sun zama nawa kenan ishirin da uku قال الشيخ تقي الدين Malam Taqiyuddin rahimahullah Allah ya masa rahama yace lahu mai sallar tarawihi yana da dama an yi salliya 20 ya sallaci rakawi 20 yana da wannan damai kama huwa mashhur kama yanda yake sanannen abu ne bi mazhabi Ahmad wa Shafi'i a cikin mazhabin Imam Ahmad da Imam Shafi'i a mazhabinsu ana yin sallah raka 20 sallah asham walahu kuma mai sallah yana da dama an yi salliya 36 sallaci raka 36 taji maza kai sha da idan ma aka yi sai ka gudu ka balla daka watan ibada ne watan kokari ne sha ɗaya din ma ga mutane duk sun wace kaji ana maganar ishirin wasu ba sun ce ana iya yin talatin da shidda magabata sun fahimci cewa rayuwa kawai addini ne ka yi ibada kawai ka gama da duniya lafiya kama huwa mazabu malikin kamar yadda shine mazabin imamu malik mazhabin Imam Malik shine a sallaci raka 36 muna ganewa ko walahu kuma mai sallah yana da dama an yi salliya 11 ya sallaci raka 11 abin akwai yalwa ciki abin da mutum yake da damar yayi kawai yayi wa 13 sannan kuma mutum yana da dama ya sallaci rakawi 13 wa kullun hasanun kuma dukkan kowane ɗaya daga cikinsu mai kyawu muna ganewa ko kowane ɗaya daga cikinsu mai kyawu mana kai sallah raka 20 36 11 13 duk wanda kai kayi abu mai kyau duk me ya kawo wannan duk abin da ya kawo wannan yawanci sun fahimci cewa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli mathna mathna sallar da ake yi ta dare ta nafila raka'a biyu biyu ne ake ayi biyu a sallami ayi biyu a sallami idan ɗayan ku yi tsoron ketowan alfijir to sai ya yi wuturi ya tsaye da sallar shi kaga anan manzo Allah bai kayyade ba shi ya faɗa amma sai aka rawaito daga Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam a Ramadan ko ba Ramadan ba bai wuce raka'a goma sha ɗaya to daga nan aka samu wannan su wasu sun fahimci tunda annabi alaihi salatu wasalam ya ce raka bibi ake sallar dare kenan ba kayyade ba shi yasa suke yin 20 23 27 36 yadda haka nan ma da su kuma su ce sun tsaya daidai sha daidai muna ganewa ko to kuma sayyidina Umar an rawaito haka yake zamanin shi raka 23 ake a zamanin sayyidina Umar to amma yau malamai sun binciki salsalan maganan zuwa zamanin sai na Umar cewa wannan salsalan bata inganta ba bata inganta cewa a sayyidina Umar ya kasance na sallatar raka 20 da nawa 23 bai inganta ba wannan abin da ya inganta dai ingantacce shine maganar da Aisha ta rawaito to duk daga na ka samu sabani wasu kuma suna gana ingantacce ne magana ce ingantacciya zuwa zamanin sayyidina Umar kuma a gaban sahabbai aka yi kuma sahabbai da yawa ma sun yi hiye da haka nan ma mana dai dumumuwa ne irin na malamai da maganganu na malamai da kuma kokarin fahimtar maganganu na addinin musulunci dishe kawo wannan ayi kaɗan ko ayi mai yawa wa yakunu takthirur raka'ati sai yawaita rakawoyi ya zamanto aw taqliluha ko kuma karanta su bi hasabi tulil qiyami da gwargwadon tsawon tsayuwar dare din wa qisarihi da kuma gajarcin shi muna garewa ko wani yana iya yin yanzu masallatai cikin gari nan da ake sallah raka 23 masallatai da yawa da ake yi za ka ga duk ba minti talatin gama ko ba haka ba inda za ka samu masu yin sha ɗaya su sai sun yi awa ɗaya da wani abu suna yi sau da karatun ba ɗaya ba ne tsawaita karatun ba ɗaya ba ne can inda ake raka ishirin da uku a yi ishirin a yi shafa'i da wuturi uku za ka samu aya ɗaya ɗaya ce ake karantawa aya guda ce da an karanta suratul fatiha sai a ce kul huwallahu ahad Allahu akbar da kul huwallahu sai a yi sallama biyu ba kaga ba dai bane ko kuma wani wuri sun daukan makansu sai ma sun sauke Qur'ani cikin mi cikin sallar tarawih tsara kan aka fara karhe 8 to ba za ka kare ba sai tara da wani abu kullun sai an yi zihi nawa sai ya zihi biyu biyu kullum sai an yi zihi biyu kaga ƙarshe nawa za a samu an samu sabka lokacin da wasu ko sumuni ba su karanta balle rubi wane ma sumuni kai ko daga alamtara kai ba zuwa milar jinnati wa nas ba a kuma raka ishirin kuma da sallah ce kaka kalle ta ba sallah ba sallah ce yawwa gwargwadon gwargwadon halinka gwargwadon shagalinka gwargwadon aikin da kai wurin Allah gwargwadon lada ka ka tsawaita tsayuwa cikin sallah za ka samu yawan lada kuma ka gajarta za ka samu lada sai dai bata kai lada yawan lada wanda ya tsawaita ba amma kowa ya yi sallah yawa saboda abin da yake dole an karanta shine suratul fatiha kuma abin da yake sunna an karanta aya ne ba shikenan ba yawa shine malam yace yawaita rakawoyin sai ya zamanto manzala sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a ɗaya da izini goma sha ɗaya ko sha biyu raka'a guda ba bi ba ta bin tana ta yi guda kai wannan ko kaga kai kai me yin ma izini bi ta moce ka sai ka yi wajen kwana nawa ma sannan ka cimma karatun raka'a guda da aka yi da to yanzu irin wannan sallar kana yin ta ko kai ba kai yin ta bale ka yi ma wani kai limami ba ka yi wannan sallai izini goma sha ɗaya oh mutum ba zai iya shi ba ballantana ya limanci wani dada kai ba ka yi abin ka limanci mutane mai za su su watsewa za su yi su barka da sallah ce sai an yi wajen awa shidda ana yin ta kaga sallar kiyamun lailiman awa biyu da rabi ne yake an tashi ko ba haka ba sha biyu da rabi zuwa biyu da rabi zuwa uku ba wani abu an tashi to ita ma ta yi tsawo bare bare sallar da raka ne sai an yi mata wajen awa nawa na yi to da haka kenan gwargwadon yawaita rakawai ana kallon shi da gwargwadon tsawaita sallah ko kuma yanayin sallah ta yi gajarta abinda ma yake so ya nuna mu idan wato aka gajarta rakawoyin sallah sha ɗaya to kamata a tsawaita karatu idan kuma aka yawaita rakawoyin sallah a sham to kamata ya ibi a gajarta karatu raka ishirin mun aka ce kowace raka za a karanta mata sumuni da kake gani su mu ne 20 nawa kenan haka karatun na da yawa yawa izihi daya da izihi uku amma dai ana son sallah a samu natsuwa a cikin ta ba na abu ne na sauri na gaugawa ba a sallama mutane kamata a natsu a kwantar da hankali da wa a bar wani abu kama ana sauran a yi maza a kare kowa kama gaban shi a ibada ce watan ibada ne maka shigo amma daidai da haka nan a wurin Allah subhanahu wataala karɓaɓɓiyar ibada ce wa umaru mala yace kuma umar radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda lamma jama'a nasa ala ubayyin lokacin da ya tara mutane akan ubayyi din kab salla bihim 20 raka'a shi ubayyi din kab da aka sa limanci yayi raka'a 20 yamma mutane salla raka'a 20 wasahabatu radiyallahu ta'ala anhu sahabbai kuma Allah ya kara musu yarda minhu da gare shi man yuqillu akwai wanda yake karantawa bana cikin sa akwai wanda yake rakau'i kadan kamar sha ɗaya nan wa minhum man yukthiru daga cikin su kuma akwai wanda yake yawaitawa ma'ana su kan su sabai ba su dauki wani abu guda ɗaya suka ce shi za a yi ta yi ba saboda mi saboda sun rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga salo na sallan manzala sallallahu alaihi wasallam ta dare bai ɗauki wani adadi sananne ba wanda shi yake yi ko shi yace a yi. Ke zan sai na Umar ɗin yace a yi nawa ishirin, ko babu wanda yace mai kai sai na Umar ba haka ake ba. Sha ɗaya ake yi, ko sha uku ake, ko goma ko takwas ake, ba wanda ya gaya mai haka. Mutane kuma suka fi sallai. Aka yi sallar saboda mi, saboda sun fahimci cewa sallar dare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta ne kawai yadda mutum yake iyawa ya yi. muna gane ku da sun dauki wani adadi na musamman to da sun yi fada da sai da Umar ko sun yi jayayya da shi ko sun ce mai a'a nan ake tsayawa sha ɗaya to kaga duka suka bi shi kuma ga halli imamin da sai na Umar ya sa sallan gashi raka 20 yayi to kuma sai aka samu wasu su kuma suna yin sha ɗaya din kuma ire-iren suna na Aisha fahimta suke nan raka goma sha ɗaya annabi ba ya karawa cikin ramadana ko ba ramadana ba haka yake sallar shi ta dare kaga su wannan bangare kenan bangare kuma sai aka samu wasu ma suna yawaita wasu ma sun wuce nawa sun wuce 20 din wal haddul mahdudu iyaka wadda aka iyakance a cikin sallah ta dare kamar asham la nassa alaihi babu nassi akan shi min shari'i daga mai shari'a sahihun nassin da yake ingantacce babu mana babu wani nassi daga mai shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace kai sallah raka'a kaza daga bakin manzon Allah babu amma an karbo daga Aisha ta ce ga yadda salon sallan manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama a cikin ramadana ko ba ramadana ba wa kathirun min al-a'imma Malam yace kuma da yawa daga cikin malamai manya-manya waɗanda yake shugabanni ne a cikin ilimin addini. Bitarawih a cikin sallar tarawih yusalluna salatan la yaqilunaha suna yin sallar da ba su hankalta ta ba su ba su gane ta. Wala yaqma illuna fi ruku'i kuma ba su natsuwa cikin ruku'i. wala fi sujudi ba su natsuwa a cikin sujada wattumani na turuknun natsuwa kuma ginshiki ne daga cikin ginshikan sallah muna ganewa ma'ana malam tun da dama tun da akwai mutane waɗanda suke wannan sallar ta sauri yawa kana ruku'i liman na ruku'i kayan ka bi shi kawai ga ya taso kuma kana kama kawai shi yana cewa sami Allahu liman hamida kana taso yana cewa Allahu akbar kamar ka biyo shi da gudu kuna ta gudu da kai ka to ba a hakan yawa akalla in aka yi ruku'i akalla a samu daman mi tasbihi cikin natsuwa yawa subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim ya taso kaga wannan zai sa duk wanda ya doka bayan liman ya samu dukawa ko da tasbihi guda yayi ya isa amma liman na doka kana bin shi kawai sai ga ya taso kayan kace su shi ya taso kuma an kace sai kayan wannan tasbihin to kuma ruku'i zaya sujada zaya kaga ya barka karshen ta sai sai kaga yana yana tsere ma da wani abu cikin farillan sallah tunda kana ga yau da shekara 700 fa malam yake magana akwai mutanen da suke sallah ba ba su gare sallar da suke ba ba su natsuwa a cikin ruku'i cikin sujada ba su da natsuwa ana sallah ita kuma natsuwa tana da mahimmanci ko da bata kai rukuni bata kai ginshiki ba a wasu mazabobi a wurin su farilla ce ba duk wanda ya sallah bai natsu a cikin sallah ba bai da sallah kamar wannan mazabanta ta mai littafi mazaba ce ta Imam Ahmad muna fahimta ko wal matlubu fi salah kuma abinda ake nema a cikin sallah hudurul qalbi shine halartowa zuciya baina yadayi Allah ta'ala gaban Allah subhanahu wataala abinda ake so in ka shiga sallah wato zuciyarka ka kawo ta gaban Allah cewa kamar ga kanan gaban Allah subhanahu wataala shine natsuwai idan ka kawo zuciyarka gaban Allah za ka nutsu waye Allah wanda kake ma aiki wanda kake aikin dan ya biya ka a gani kana yi ne don ya kalla abin yadda ya ce a yi kai za ka samu lada domin duk wanda kake aiki gaban shi wanda shi yasa ka aiki dole ka mai aiki mai kyau ko ba haka bane yawa watti'azuhu da kuma wa'astuwan mutum bi kalamillahi da magana Allah subhanahu wataala idza yutla alaihi lokacin da ake karanta ma mutum maganan Allah lokacin da kai kake karantawa ko limai yake karantawa kamata ya a ce kana harare kana kallon ma'anonin abin da liman ke karantawa kana wa'astuwa kana jin wa'azi qur'ani ba gajiya da wa'azin shi kace je ba mana wa'azi da wadannan ayoyin a kakkare na qul huwallahu saboda kariya kasanta na'am kullum da za a karanta ma qul huwallahu so miliyan ka tsaya ka nazo sai ka so miliyan kai ai ta maimaitawa duk maimaitawa sai ka fahimci wani abu in kaga baka gane komai ba to zuciyarka dauda gare ta kuma kunnuwan ka toshe suke ba su shi da kyau amma in zuciyarka tas take babu dauda ba kasamta ba shara a cikin ta tas mai haske ce to ko so nawa za a karantawa sai ka hararo wata ma'ana daga cikin manonin maganan Allah a cikin qul huwallahu ko suratul nas ko suratul falaq ko suratul masr ko suratul nasr ko suratul kafiruna duk waɗannan surorin nan tun kana dan yaro ka san su hakka mutu sai ka mutu baka kare sanin abin da ke cikin su ba so haka ake so sannan ana so ana karatun maganan Allah subhanahu wataala ka zan kijin cewa maganan mai girma ce sako ne daga Allah kullum kanka ce jiya ma an waɗannan sakon a kuma sako da ma wanda yake shiga cikin hankali shine wanda ake ta maimaita ba ba wanda aka so daya aka bari ba sakon shugaban kasa aka karanta mai shi so daya aka kyale ka sai kai watsi da shi amma kullum ana karantawa to zaka shiga cikin hayyacinka dokan aka yi ta kullum ai ta gaya ma mutane ta kullum a yi ta gai sai ga kowa ya hardace ta saboda ta zama yankan hujja ta zama yankan hujja gare ka daren da ka taka ta ba sai an gaya ma ba ka san ta yi to haka Allah subhanahu wataala fa ya bar maganar shi a cikin mu ana ta karantawa mu zanki hankalta mu zanki ganewa daren da Allah ya kama mu yace ba na gaya maku ba sai ku ce mun sani saboda cikin sallah ma ana so mutum ya hankalci abin da yake karantawa wa hadha la yahsulu fil ajala malam yace wannan bai faruwa a cikin gaugawa da ake ana karatun sallah da gaugawa haka ba zai faru ba fa taqsirul qira'a takaita karatu gajarta karatu ayi karatu gajere ma'al khushu'i tare da natsuwa fil ruku'i a cikin ruku'i was sujudi da sujada aula shine mafi dacewa min tulil qira'a mana abin nan a gajarta misali da zaka karanta kul huwallahu ahad bayan fatiha kawai sai ka ce Allahu akbar ko ka samu natsuwa da za ka ce subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sai ka taso a samu natsuwa ya fi mi ya fi dacewa min tulil qira'ati tare da mi daga tsawon karatu ma al'ajalati tare da gauga al-makruha yawa a dade ana karatu amma kuma mi da an doga sai a tashi da an taso sai a yi sujada da an yi sujada a taso da an taso a tashi haka a yi ta sauri to so ake a daidaita in ka yi gajeren karatu to ka natsu a cikin sallah haka ma in ka yi tsawon karatu to ka natsu a cikin sallah natsuwa ake yi abu ne na lokaci wata ne cikin shekara in ya zo kuma shi kenan yanzu ga yana ba cikin shi muke ba ko amma yana tahi ana cewa saura kwana arba'in saura kwana kaza sai dai mu ji mu tsidin kuma haka fara shi ma sai mu ji ana cewa saura kwana ishirin ya kare yawa ke fara kiyamun laili da an yi sati yana kiyamun laili sai ka yana cewa banda gobe sallah shikenan an gama kuma kuma sai mai yawancin rai Allah ya wata mana rayuwa. Amin. da ba mu tsawon rayuwa mai albarka. Amin. To haka nan ne abin yake. To kenan malam yana nasiha da fadakarwa akan sallah a zangi wato takaita a takaita ta amma kuma ka yi gaggawa. Ka yi tsawon karatu saboda tsawon karatu yana abin nan yana kwarar wasu ba kowa ke yi tsayuwa ba. Kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutane sallah ya sauƙaƙa. duk wanda ya ma mutane sallah ya sauƙaƙa da mu ma haka muke sallah sumuni sumuni muke karanta kawai naga sumunin nan ni ina jin daɗin shi ina yi hakurin shi na baya na ba su yawa kawai sai na sai na maida ma rabin takarda kawai da san takarda ɗaya da wani abu ce sai na maida rabi amma duk da haka nan sai kaga can aka yi kwana goma sha biyar ana sallah sai ga masallacin bai wuce sahu uku mu mutane sun an bar mu daga mu sai mata sai yara akan mu an rage din yanzu in muna sallah ba mu ce minti hamsin mun kare sallah insha Allah amma da can sai mai awa ɗaya da wani abu muna sallah ko kuma dai bata canza ba an rage din ma mutane dai da an raba ramadan da duwa ce wasu saboda bi suna ganin akwai kiyamun laili bari su bar wannan saboda kiyamun laili in ta zo ko sai ka bari har ta zo ba Allah ya sa mu dace Baraka da yana so a sauƙaƙa ma mutane sallah amma kuma sauƙaƙawa kar ta yi abin nan kamar ba sallah ake yi ba wa salatu ashri rak'atin sallatar rakawoyi goma na tulil qira'ati tare da tsawon karatu wa tumanina da kuma nutsuwa aula shi ya fi dacewa min ishiri na raka daga raka ishirin ma al'ajalatil makruwa tare da gaugawa wadda ba su muna ganewa ko? li'anna lubbar salati saboda amfanin sallah shine lubbu daɗin sallah abinda ake ce ma lubbu shine abinda mutum za ya ci daga cikin ɗan ici yin itace abincin kasan ɗaya itace galibi suna da mi suna da ɓawa ko to na cikin bayan an ɓamɓare ɓawa abin cikin wanda za ka ji shi ake ce malubu kuma lubu shi ne hankali yawwa kamar kwalwa kwakwalwa wannan ruwan kwakwalwa wanda ake kwankwata kan dabba a sha in aka yi mulku ko to ruwan shi ma na ce mai lubbu muna fahimta ko? o kenan amfani ke kariba ka in ba dan abin nan kwaɗayin ɗan adam ba kai da ka ci tsokoki da hanji ya kai ka kuma loban barin kwakwalwa so kake dai komi sai ka gama da shi ka gama ta ya ci tsoka ya ƙoshi amma ka iske shi yana buga ƙashi haka farkon ya zubo yana sa yana tsutsa ya tsotso da duk naman da ya ci ma'ana dai ba sai ya raga komi komi zo yake sai ya ga bayan shi to bargo da kwalwa da ana je musu allubu muna ganewa ko shi lubbu jam'in shi ne zo cikin qur'ani al-albab al-albab hankulla al-lubbu shine mi ma'ana hankalin sallah amfanin sallah wa ruhaha da kuma ran sallah sallah tana da rai wa iqbalul qalbi ala Allah shine bawa ya mai da hankali wurin Allah subhanahu wataala bawa ya fuskanci Allah ya tinkari Allah kaga kawai ga kanan ka tinkari Allah kamar mi gaba da gaba da kai da Allah alhali ko ba haka bane amma ka dauka kamar gaba da gaba kake da Allah subhanahu wataala wa rubba qalilin kuma so da yawa dan abu dan kadan khairun min kathirin yafi alheri daga abin da yake mai yawa ko ba haka ba so da yawa abu dan kaɗan za ka yi so da yawa za ka yi sadaka ta kadagu tahi lada da sadakar da za ka yi ta shika goma wannan ka yi ikhlasi dan Allah da kadagonka wannan jika goma kuma da ka bada ba ka yi ikhlasi ba ka yi dan mutane su ga ka yi sadaka jika goma to wani ya alheri kada ko tahi ko ba haka ba amma amfani wurin wanda ka ba to jika goma tahi kadagu amma kuma kai amfanin da zaka samu wurin Allah ka ragwanta ya dije ka goma to ya dije ka goma fa ka da lada kodi wurin Allah amma ka ragwan kai dan Allah to so da yawa aiki dan kadan ya fi alheri daga aiki mai yawa ma'ana so da yawa ta sallah da za a yi mai tsawo bata kai alherin sallah da za a yi gajeruwa ba saboda wancan mai tsawon ba a natsu ba ba samu kwanciyar hankali ba mai da hankali wurin Allah ba wannan kuma an tsaya an mai da hankali wurin Allah sai dai rakawoyinta ‘yan kaɗan ne, ta wace ta yi, an mai da hankali an yi nasuwa da abin da Allah yake so a yi cikin sallah an tsaya an yi, kaga wannan ta fi waccan. Wa kazalika tartilul qira'a haka nan ma jeranta karatun alkur'ani mai girma afdalu shi ya fi falala mina sur'ati daga ainihi gaugawa. Kuma Allah ya ce wa rattilil qur'ana tartila ka yi karatun alkur'ani ɗaya bayan ɗaya harafi bayan harafi kalma bayan kalma aya bayan aya ka yi karatu da natsuwa da abin nan da kwanciyar hankali ba da sauri ba shi ma saurin ba wai ba an hana ba ne amma a tsaya a yi karatu ba sauri ya yi a yi karatu da sauri muna ganewa ku misali ka karanta izihi ɗaya da natsuwa da kwanciyar hankali da tsanaki ka yi shi sannu-sannu ya fi lada ya fi falala da ka yi karatun izini goma da sauri tar don da nan kakari amma kana ji ba cewa kai ba kyau ba ya fi lada aka ce ba cewa aka yi baya da kyau ba lada a cikin shi ba an yi shi lada da wadan kaka ga wani na yi ka ce ya yi ba lada lada aka yi shi ma ya samu ladar shi saboda shi karatun sauri galibi in ba da zuwa kai ba sai kai ta canye wasu kalmomi yawa wasu harfa da sai kai ta canye zuwa ka wadda su saboda sauri kake ka abin da kake sauri kai maza dai ka yi zai goma da ka saba yi kullum saboda duk kwana shida sai ka sauke qur'ani to bambanci kenan wasuratu almubaha saurin karatu wanda aka halatta hiya allati la yahsulu ma'aha ita ce saurin karatu wanda bai faruwa tare da ita isqatu shay'in min al-huruf sara yadda wani abu daga cikin haruffa kamar yadda muka bari saurin karatu yana sa ka zan yi shigar da wasu haruffa kana canye su to akwai canyewa wani abu daga cikin haruffa fa in asqata ba'd al-harfi idan mutum ya canye wani harafi mana ya badda shi kamar ma babu shi liyajili surati saboda gaugawa da yake yi maza ya karatun da yake so yayi lam ya juz zalika lahu wannan bai halitta gare shi muna fahimta ko amma ba wai ba ya ana yi dama karatu yana da darajoji na karatu akwai tartibi akwai tahqiqi akwai alhadru akwai tadwiri matakai ne guda guda hudu akwai tahqiq akwai tartib sa'annan akwai mi akwai at-tadwir tahqiqi ya fi tartili natsuwa ko kuma tartili ya fi tahqiqi natsuwa malamai ne duk suna sabani wasu na ganin tahqiqi ne gaba ga tartili wasu na ganin tartili ne gaba ta- ga gaba da tahqiq sannan bayan shi akwai abin da ake ce ma at-tadwir shi kuma karatu ne wanda za a yi bai kai darajan tartili ko tahqiqi ba kuna ganewa sannan akwai tadi- abin nan akwai alhadru sura karatu da sauri amma tare da kiyaye ka'idodin karatu to duk wanda mutum ya ji daidai ne. abin da ba su in ka yi karatu da sauri ka zaki canya wasu haruffa kamar babu su ko kaga ai bai yi ba a ce kana karatu alkurani wasu haruffa kana canye su ba a yin su ko kuma kai ba ka bada su a cikin karatu to wani mutum ya canja wasu haruffa saboda yana sauri ga halitta Yawwa, kamar yadda za ka gani a cikin sallar kiyamun laili mutane na yi musamman in kai ya yi zahi ba na ta kawai karatu da yake yi saboda mi an riga an sa dole sai an sauke ƙur'ani cikin ne cikin sallar kiyamun laili ba dole ba ne ita kanta sallar ba ta zama dole ba sauke ƙuranin cikin da sai zama dole tana ka sai a yi karatu a nan sai a yi karatu kawai Allah ya samu dace wa yuna anhu kenan wancan bai halitta ba amma ana hanawa ma da gari ma'ana bai kamata a yi wannan karatun a cikin sallah ba wa amma idza qara'a qira'atan bayyana amma idan mutum yayi karatu karatu wanda yake bayyananne da sauri in ka dibi limamai ko kuma kastoci da kake ji na karatun alkur'ani na malamai na laraba musamman misali tun da suke da kastoci na karatun qur'ani to za ka ji karatu akwai masu sauri akwai kuma masu me akwai masu karatu daki daki musamman misali limaman harabi cikinsu akwai masu saurin karatu ko kuma da suke karatu da da- abin nan da- ba ba- dukkan su natsuwa suke amma za ka ji wani yana karatu da daki daki yake karatu ko ba haka bane yawa yanzu karatun shuraim da karatun su dai sun sun yi karatun kowa sauri cikin harabi sauran ma suna da sauri amma sun yi su saurin karatu ko ba haka bane to amma kaga saurin bai sa suna canye mi ba suna canye wasu haruffa ba kowane harafi suna faɗin shi amma suna sauri yantafi bi al musalluna khalfa wanda masu sallah za su amfani da sallar shi ko da karatun shi bayan shi fa hasanun wannan abu ne mai kyau Allah subhanahu wataala ya sa mu dace wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya sa mu yara na'am in ya biya mata yana da laifi kana da laifi mana kamata ya ka hada su duka biya musu in kana da hali in ko ba ka da hali sai na guda ita ma guda sai a shawarce ta in tana son zuwa bana da waya dai ma a ce mace tana son maka ta cewa ta zuwa to kaga kenan aka gaya mata akwai daman a yi ƙuri'a in ita ma ta ce tana so duk suna da haƙi ka kai su sai a yi ƙuri'a a yi ƙuri'a ta tsakani da Allah yawwa a rubuta sunayensu a kira wani wanda ba cikin sai ko ɗansu ko wani ɗan uwansu ko kananka a aje sunaye dunkule cikin takarda a ce a zaɓu in ya do duk wanda ya doko aikin hajji ko kuma yawwa shi kenan sai a rubuta sunan waccan da waccan kenan duk sunan wanda aka ɗauko ita za ta tsaya ba shi kenan ba amma haka kawai ka yi ba baki ne bai da kyau Allah ya samu dace.
sai mala ya ga wasu suna kasuwanci a masallacin juma'a kusa da masallaci ya ce wani gal- wai wani galgaɗi za ba su
Ya ga wai mutane suna kasuwanci kusa ga masallacin Juma'a. Wani gargadi za a musu? Gargadin da za a musu Allah ya sa mu kaso su albarka.
Amin.
Allah ya ƙara arziki mai albarka.
Amin.
Kusa ga masallaci ya kashi. Shi kasuwanci cikin masallaci aka hana ba kusa ga masallaci. ba. Kaga mutum kusan masallaci daga can wurin ya baza ka. Daga ce Allah ya albarka Allah ya sa mu duke ka albarka kaji Allah ya sa ka kara Allah ya sa shagon kai zama kafi wurin ai ba cikin masallaci nan ciki aka hana kasuwanci nan inda muke sallah nan ne in kaga mutum na kasuwanci sai ka ce la barakallahu fi tijaratika ko la arbaha Allahu tijarataka yawa sai ka mai muguwa addu'a saboda ya kawo abin da bai kamata masallaci ba ko kuma nan jikin katangan masallaci duba ai amma wajen masallaci bakin hanya sai ai masallaci na nan katangan masallaci kuma masallacin na ciki to nan waje sai ai har shaguna ma sai ai kewaye masallaci ne ana ansa kuɗi ba ne to da nan ba masallaci ba ne ai muna ganewa ko amma cikin hilin masallaci ba a sana ba a kasuwa haka cikin ɗakin masallaci ba a yi amma an kaga mutum kusan masallaci yana kasuwa kamar addu'a Allah ya sa albarka na'am Allah ya ce zuwa sujada ana yin kabbara wasu tun kayan su kai goshin su wasu kuma bayan sun kai goshin yana tambayar wanne a daidai duk daidai ne insha Allah yace wurin sujada wasu suna yin kabbara kayan su yi sujada wasu kuma tare da sujada suke yi duka ɗaya ne insha Allah duk wanda mutum yayi babu wani abu cikin insha Allah
Allah ya ce ya saci ya saci na yake ta bot me ya ya saki ya saci karto na na big ya raba ma yara to kuma sai daga baya samu labarin baya da kyau yace to ya zai zai sayan abun ga- zai sayan wani karto ne ya sake ya bada sadaka ko a ina ya sace a to bai hudi ba
yace ya saci kwalin big kake na big ya sata ya rarraba ma yara bai sani ba ko bai san ba kyau ba amma yanzu ya gane ba kyau ya tuba ya ni zai ka je ka sau wani kamedo ka shigo da shi in biro ne ka dauke sai ka shigo da shi biro ana hira haka sai ka aje shi ka tayar ana ta hira haka kawai in ka tashi ta sai ka bar shi a rasa ko nawa ne ne kenan ko kuma ka yi kinaya ka sa ka ce wani bawan Allah ya ce a kawo tunda baka so asirin kai to ni sai ka rawa baka kashi Allah ya sa mu dace na'am yace malam ya ga wasu ana in ana sujada guya guya hannunsu tana liƙe ga ga ga jikinsu yace wani galgadi za ba su ba yi idan aka yi sujada ba a so mutum ya ya abin nan ya game jikin shi da da sassanin jikin shi budewa ake ko da baka bude haka ba ka dai raba abin nan hannuwanka da jikinka kamar gama hannayenka da cikinka rabe su ake haka ko a ɗan daga in son samu ka bude gaba ɗaya in kai kadai kake sallah ko kuma in ba za ka cuta ba na kusa da kai ba sai ka bude muna ganewa saraka ba a yin sujada haka duka gama jikinka haka ake Ka raba hannuwanka da jikinka haka ake na'am yace malam ya ya ce ya ji ba zai je shi ma je tana tarwa yace ana sujada akan eh, gabobi guda bakwai sai an ka tambaye shi mai hujja yace to kuma shi bai sani ba yace to a ga za mishi wa aisha shi hadisi ne na annabi ko yace wa'azi ya ji an ce ana yin sujada kan gabobi guda bakwai to shi ma sai ya je ya karda wannan wa'azin sai a- cikin wa'azin sai wani ya ce mai menene dalili to shi ma bai san dalilin ba ka gani yasa ka ka abin nan in ka tashi ka abin nan in ka tashi nasiha kai daidai sanin a wani ko abin da ba naka ba Allah ba zai tambaye ka abin da baka sani ba to daga hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce an umarce ne yi sujada akan gabobi guda bakwai ko to hadisi ne kaji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
yace malam ce shi ce dan kasuwa ne sai sai sai sai sakoki na na abinci dai to cikin su kowane yana da tiya 38 a gare su sai da wajen sai da su kuma sai an kace mishi na na na tiya 40 40 ne yace so sai ƙara ɗari domin riba na shi mai ba da yace kan haka ya halatta
ah yace abin da yake sai boba yake sai bo mm
na abinci na kayan masara ko shinkafa ko ko hatsi ya sayi da suna an ce mai tiya arba'in amma shi sai ya ga tiya talatin da tara ne ko da takwas kawai ya halitta shi ya kara ya halitta ka kara kuɗi idan baka kara ba kai za ka samu riba amma ka bar ka ce ma mutane talatin da nawa ne za ka saidawa yawa ka karbo su da sunan arba'in amma ka ba ka gaba sai arba'in ba arba'in ba ɗaya ne ko ba biyu saboda ka kai ga yadda za ka saida babu laifi a wannan kai bayanin buhunka yana dauke da tiya nawa haka ake yi Allah ya samu dace
ya ce wani gargaɗi za ba wa iyayen yara wanda su ne sanadiyar mutuwan auren yansu
kowane gargadi za a mawayan yara wanda su ne sanadiyar mutuwa auren ɗiyansu. To, su ji tsoron Allah su bar ɓata auren ‘ya'yansu, su ma mazan da aka ɓata auren nasu su ji tsoron Allah su rike matan da aka ba su da amana. Domin wani lokaci uwaye suna kashe aure ne saboda babu alheri cikin auren. Wani lokaci uwayen da ke kashe aure suna da gaskiya, wani lokaci kuma ba su da gaskiya. Raka ba kullum ne ba su da gaskiya ba ba kullum suke da gaskiya ba. Dawaran da uwaye suka kashe saboda babu alheri ciki ba ci ba sha ba sutura ba kulawa. Kashe wannan wurin ya ka zo a baka diya kawai ka sa malamai su ta wa'azi a rike diyan mutane tana shan wahala. An an raba wurin ka zo ka ce malamai su yi wa'azi. Kuma kai ba ka tsoron Allah. Ka kai ba daidai ba ne. to wani lokaci za ka samu macen ba ta da matsalar komi ba ta da matsalar abinci ba ta da matsalar wurin zama ba ta da matsalar sutura yan bukatunta amma saboda wani kwaɗayi na uwaye ko saboda an ga yan uwanta suna cikin yanayi su ban da waɗannan har aikuwa suke gida to sai a yi yadda za a yi sai an ɓata wannan auren dan ta zo gida ta zanna ita ma a samo mata wani hamshaki da wanda zai tura su umara ko aikin hajji bai kwadai da irin wannan ba a kashe wannan auren tunda babu matsalar komi ba ta da matsalar addini ba ta da matsalar rayuwa to wannan auren ba a kashe shi aka kashe shi an saba ma Allah amma auren da miji an bashi bashi ɗaya biyu an yi an yi an yi an zama da dangin shi an yi zama da shi an yi zama da abokanin shi an yi zama da kowa na shi ya gyara ya ki gyara ba ko mace sai wahala take dan ba za a kashe auren ba ana yin aure ne dan a ji daɗi ba dan a sha wahala ba kamar sa matanka cikin wahala ka ce ka ce mata ai rayuwar ibada take kuma kai kana da damar ka raba ta da wannan wahala wace ibada ce nan wurin ibada shaidan ko ta wani ba ibada ba ce ake ba cewa aka yi mace ta je gidan miji ta tashan wahala cewa aka ta je ta huta an kawo ta ne bari in gaya ma dan ta huta ita wannan hutawa da za ta yi ita ce ibadar ta yawa sai dai ka daddabe ta kace ta tashi an kare abinci an kawo ta ne don wannan ba don ta sha wahala kenan wasu maza wasu maza ba su fahimta haka wanci kawai kuncin rayuwar da mace za ta shiga kuma suna da halin su raba ta da wannan kuncin shine daidai ta bata wannan wurin yayin waye suka bata wannan wurin sun yi daidai yawa shi ya dai Allah ya sa Allah ya hada shi da wata wadda za ta haƙurin wannan wahala ta shi yawa in ya yi sa ya samu in bai sa ba ya samu wadda za ta yi ta gallaza mai kuma dole ya sanna da ita yana sanna Allah ya saka mai saboda waccan macen da ya gallaza ma daga Allah ya saka mata yan kuma ya yi rishin sa'a shi ke in ya yi sa'a a rishin sa'a ta ce ta ba ba ta zama aitai ya rasa yadda za yi da rayuwa amma uwayen da suke bata aure ba matsalar komi wannan ba daidai ba ne arziki Allah ke kawo shi kuma yakko ba ta taba zuwa ta ce a kawo mata abinci abincin su ya kare ba a taimaka masu ba su da abinci ba ta taba gaya maku haka ba to kenan zama da irin waɗannan hakuri ake yi a zauna tare da su mutum da ma ba matsalar komi ba ba wani hakuri ake ba sama ake ba ta irin wannan wurin baya da kyau ana bata auren da babu alheri cikin shi ba kyautatawa ba zamantakewa ta kwarai a ciki to wannan fata shi shi ne shi ya alheri da zama a cikin shi tun da an yi an yi an ki gyara a kira sallah
salli sai terminal yake ce shi na soyayya da wata yarinya to amma yanzu sai ya gano gaskiya ba shi da halin ya aure
sai da ma uwarshi alkawarin ya bar soyayya duka kwata-kwata amma kuma hallo ya kuma ya cin wannan yarinya ya ɗauki mana alkawari zai aure ta amma a yanzu dai ba da hannun auren Ko yanzu sha- abin yake da warin ce, "Na- ɗan lise da terminal yake ce yana soyayya da wata yarinya yana son ta da aure amma yanzu ya ga ba shi da halin ya auren sai ma uwar shi alkawarin ta to yanzu karatu kawai zai koma amma wai kuma sai kewa ya ce ma yarinya ayo shi na nan bisa kafkan shi na son ta zama mace shi to wai shi- yanzu shawara ce ke nema
wai dan lise ne terminal yake yana soyayya da wata ita ma na san nan take to kaga wannan ba matar ka bace magajiyar ka ce ka gane to soyayya su ta yi tsanani ba na har na san mahaifiyar shi ta mai nasiya ya rabu da ita to ya ce ya ma- mahaifiyar alkawarin ya rabu da ita ya karatu kawai za a yi amma kuma sai ya kewaye ki ce ki tsaya ki jira ni kawai zan aure ki kake aure kowa ni za ki aura amma kuma ba ya da hali kuma in ba rigima ba ina ɗan lise na aure ko ba haka ba dole yana daga cikin fitattunin zamani kamaita kamata ka mai da hankalinka yan mata suna nan yawa kullum sabi ke ta yi haƙuri Allah ya bata miji na kwarai kai ma ka yi haƙuri Allah ya baka mace ta kwarai domin yanzu kana matsayin ka yi karatu ne. ka bari ka gaba ka da hali ka- za ka shefa kanka cikin matsala ka kewaya ka sake ce mata da Allah ta yi haƙuri kawai ko kuma kawai ka bar ma Allah subhanahu wata'ala cikin zuciyarka ka rabu da ita Eh, in ta ga shiru shiru ta ce ma an wakawo kudin aurenta ta ji to Allah ya bada zaman lafiya kan ka jikinka ya wani sanyi kama kasa zuwa lafan saboda ciwon zuciya ya kama ka a'a kawai ka kyale ta yi hakuri domin kana mataki ne na ka gina kanka sai an baka kudin kari ka ce ka ya wuri saboda Allah to in ka aure ta kubin duka za ba kudin kari ku da fasa kaga tun kuna son junan ku kuna kaunar juna kuna fahimta juna za ku koma kuna ware junan ku kaga rayuwa ba inda za ta tafiya yanzu kai karatu za kai ko aiki za kai inda ma a ce misali kai gidanku akwai akwai hali na a yi maka shikenan da ba matsayi ne wannan matsayin da waya ce kamar ka dan shekara da wani abu hannun ko ba haka ba Ban matsayi ne na dama dauke da nauyin kaki karatun ma biya maka aiki kuma ka ka- ka dauko ma uwaye wani aiki kamata ya mutun ya hakuri ya dage ta karatu in ka je jami'a ka kare bayan shekara hudu in ka kare ka yi hakuri maza Allah ya ce duk wanda baya da daman azumi bari in baka shawara duk wanda baya da daman aure to ya azumi ka je kai ta azumi kawai ka rabu da ita kamar ce da ita kai ta karatu yankin kallanta da kake da suranta ta da je kai ta da ilimin mukan da kake karantawa kamar ce da ita kawai kamar ya gurbinta da karatu ita ta yi hakuri ita ma ta je ta yi ta karatu domin ba tsarar ka bace mutum da ya yi aure warin shi Yawwa. mutum dama yana wurin macen da kawai ba ta shekara biyar ko fiye da haka ko shekara uku ko wani abu ne amma da kuke wari daya shekarar ka sha tara ita ma haka shekarar ta sha takwas kai ma haka a ce kuma akwai wahala ana yi amma dai ba da yawa kenan mataki ne na ka mai da hankali ka yi karatu ka gina kanka ta yadda in ka kare karatu za ka samu aiki in ka samu aiki yi Allah shi ne mai badawa Allah zai baka damar ka yi aure cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali da farin ciki amma in ka irin wannan auren ka kai waci da karatun ko za ka shigo kasuwa ko za ka shiga wani aikin yi ba tare da ka shirya ba kayan aikin yi ya bi hanya kayan kasuwar ta bi hanya kun bata da matan taka da saboda da kai ne ta dai cana ne duk sababbin rayuwa ne abin da kuka sani da tana ganin in an ya wuri daɗi yake shi to ta shiga wahala ya za ka mata kenan shawarar da zan baka ka yi hakuri ka rabu da ita ka mai da hankalinka ga karatu ka yi ta azumin litinin da alhamis ka yi ta roƙon Allah ya sauƙaƙa maka kuma wannan matakin ma ba mataki ne na wuri ba kamata ya ka bari sai ka ƙara kusawa duk da yake ka karatu mu na harkar boko mu karatu ne wanda yake cike da fitina duk wanda yake da tsananin fitinan sha'awar mata to zaka ga shikenan kullum zaka ga mutum yana karatu kawai ya maka yin shi haka ya tuno wata kawai ya rasa abin da saboda yan mata ne ga su nan ajin ku guda bancin ku guda da su kuma babu wani shamaki tsakanin ku kaga abu ne akwai fitintunu ciki amma dai mutum kamata ya kai zuciya ne sai hakuri ya san ba abin da ya kawo shi kenan ba karatu ya zo yi game da hankali ya karatu ya samu kyakkyawan sakamakon da za a fita da shi ya samu jami'a kuma ya aje hankalin shi ya ji jami'a ma mai da hankali ya karatu mata suna nan da Allah zai halatta maka mace ɗari duk suna nan da yawa ita wannan ba ita bace autan mata ba autannin mata suna can bayan ta tafi sai ka same su insha Allah masu tarbiyya masu addini masu son ka kai ma kana son su Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi wanda yake bara addu'a Allah ka san shi Allah ka biya mai bukatun shi Allah ka shahi mana hawayen mu Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka biya su ka saka musu da alkhairi Allah ka shahi musu hawayen su wanda suke nema Allah ka ba su shi ya Allah wanda suke tsoro Allah ta'ala ka kare su daga rishi Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka tsare mana kasashen mu ya Allah daga fitintunu ya Allah da tashe tashen hankali ya Allah Allah ka kawo mana karshen duk wata wahala da muke fama da ita ya Allah Allah ka ba mu haɗin kai ya Allah ka raba mu da rabo ka ya Allah Allah ka sa mu so juna mu rungume junan mu ya Allah mu taimaki junan mu ya Allah mu kaunaci junan mu ya Allah Allah waɗannan sojoji namu da Allah ka karɓi rayuwarsu a satin nan da ya wuce ya Allah ka ji kansu da gafara Allah ka sa su yi shahada ya Allah Allah ka karɓe su ya Allah Allah ka yafi masu ya Allah Allah ka ba iyalansu hakuri ya Allah waɗanda suka yi masa wannan aika aika Allah ka yi masa abin da ya dace da su ya Allah Allah ka saka musu ya Allah kan wannan aika aika da aka yi musu ya Allah waɗanda suke kuma ah, suna nan fagen daga a wurare daban-daban Allah ka tsare mana rayuwarsu Allah ka kare rayuwarsu ya Allah Allah ka ba su damar tsaron kasan nan tamu ya Allah Allah ka tsare mana kasan mu ya Allah waɗanda suke kokarin bata mana kasa Allah ka shirya su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah in ba su shiryawa kuma Allah ka kare mana sharrin su ya Allah marasa lahiya mu Allah ka ba su lahiya masu lahiya Allah kara musu lahiya marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa su huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka kara ma musulunci daukaka ya Allah Allah ka kara wa musulunci daukaka ya Allah Allah ka kara wa musulunci daukaka ya Allah Allah abinda muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu nan duniya ya amfane mu ranar lahira ya Allah Allah ka sa mu samu gidan aljanna da shi ya Allah kurakuran da muke ya Allah ka yafi mana Allah ka sa mu gyara ya Allah Allah ka sa mu gyara ya Allah Allah ka sa mu gyara ya Allah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين